الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وهول الشهوات إلى جنات القربات أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake saduwa a yammacin wannan wuni mai tarin albarka na talata daren laraba uku da watan safar hijirar shugaban halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara 1400 da shekara 44 wanda ya dace da 30 da watan 8 watan Agusta miladiya haihuwar Annabi Isa dan da Maryam idan tarihi ya inganta shekara 2022 miladiya Allah subhanahu wataala yake roƙo da ya sa mu dace yau za mu tashi darasi na 28 a cikin jerin tafsirin alkur'ani mai girma da muke gabatarwa a wannan masallaci mai tarin albarka na uldu wanda yake darasi na 27 a cikin wannan sura mai albarka suratul baqara satin da ya gabata mun kwana a aya ta 190 daidai fadin Allah subhanahu wata'ala وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين يضع متاشي آية دليل تسكين لتيسي الله يجي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقتلوهم حيث تقفتموهم وأصلوهم حيث أخرجوهم والفتنة أشد ولا تعلمون المسجد الحرام حتى حتى يقاتلوكم فيه نعم فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين آية تقبل فإن انتهوا فإن الله غفور ثم يأتي وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين بارك الله فيك yau za mu fassara wa'innan ayoyi guda ku katar da ikon Allah subhanahu wa ta'ala a ayar farko Allah ya ce waqtuluhum حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين ألا يتي واقتلوهم حيث ثقفتموهم وياكيسوا معناه جهادي تكاننك وكافرين litakuna kalimatullahi hiya al-ulya dan kalmar Allah ta zamanto ita ce a sama ku gauza da abuganan gaba kafirai da suke bautawa Allah subhanahu wataala da suke bautawa wani Allah subhanahu wataala wanda suka zabar ma shirka akan musulunci to Allah ce waqtuluhum haythu taqiftumuhum ku kashe su ku yaƙe su a duk inda kuka tarar da su a baya Allah subhanahu wataala ya yi umarni da ayyaki muka ce ta ce ayar farko da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi umarni da ayyaki malaman ƙur'ani suka ce kalmar alƙital da kuma abdarikin ta kishoyinta wal mutaradifat sun zo a so 96 a cikin alƙur'ani mai girma inda Allah subhanahu wataala yake bayani akan yaki to Allah ya ce waqtuluhum haythu thaqiftumuhum ku kashe su ku yake su a duk inda kuka tarar da su al-imam at-tabari alaihi rahmatullahi ta'ala a karkashin wannan ayar ce waqtuluhum ay ana nihi ayyuhal mu'minun ya ku masu imani mummunai da kuka bada rayuwarku dan addinin Allah subhanahu wataala ya haka to ku yaqi alladhina yuqatilunakum minal mushrikeen wa'anda suke yaqaku daga cikin mushrikai haythu asabtum maqatilahum a duk inda kuka tarar da za ku iya yaƙar su a duk inda dama ta ba ku cewa za ku iya gwabzawa da su to Allah ya ce ku yaƙe su ba a ce sai nan da can ba ji Allah subhanahu wataala yace haisu haisu saqiftumuhum a duk inda kuka tarar da su ba iyakance muku huri ba babu wani zarfu zama da kuma zarfu makani da aka iyakance sannan wa amna wa amnanakum wa amnaakum qatlahum kuma ya tabbatar muku ya iya ba ku damar ku yaƙe su ba wata matsala ba zai kawo ba rikici to Allah ya ce kawai a watun a gubza yaki tsakaninku da kafirai nan malamai suka ce a wannan wannan ayar Allah subhanahu wata'ala yana karantar da muhimmancin abin da ya shahi zaman lafiya amma tsakaninka da kafurai wanda ba sa bauta wa Allah subhanahu wata'ala ba su yarda ba cewa musulunci shine addinin da ya kamata kowa yayi ba su yarda ba Allah shine abin bauta shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine annabin da Allah ya aiko to Allah ya ba musulmi damar su yaka saboda waqatilu fi sabilillahi hatta waqatilu fi sabilillah da Allah yace ayaka a cikin tafarkin Allah subhanahu wataala suwa za ayaka alladhina yuqatilukum suke yakarku domin kullun kafirai ba za su aje makami ba tun zamanin farko har yanzu akan musulmi sai sun ga sun dunkusar da musulunci nan sai Allah subhanahu wataala a hurare da dama Allah yana bayanin shi Allah shine wanda ya alkawalin watan kare wannan addini nasa walau karihal kafirun kuma walau karihal mushrikun koda kafirai sun ki da mushrikai to Allah subhanahu wataala zai bayyawa watan musulunci sakariya sai Allah ce wa akhrijuhum min haythu akhrajukum ku fitar da su su wa'annan kafiran al-imam at-tabari alayhi rahmatullahi ta'ala al-khitab lil mushrikin al-khitab afwan lil muhajirin wannan maganan Allah yana fuskantar da ita ne da muhajirin wa'inda aka kora suka yi gudun hijira suka bar garin Makka suka je garin Madina ko kuma sauran garuruwan suka je tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da kafirai sun matsa musu nan ba sun hana su su bauta wa Allah yadda suke so to wannan ya sanya suka bar gari suka je garin Madina sai Allah ce waqtulu wa akhrijuhum ku fitar da su kafirai min haisu akhrajukum ta inda suka fitar da ku a farkon garin ku da kuke zaune shine garin Makka nan kuka aka taso nan kuke kasuwanci nan kuka yi auratayya nan kuka haifafa amma saboda bambancin aqida ku rike Allah subhanahu wataala da tafarkin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan ya sanya kafure suka hana ku zama lafiya har ta kai kuka bar garin ku to Allah ya ce yanzu karfin ku kuma ya kai ku fitar da su ta inda suka fitar da ku ana nihin suwa ai kufaru quraish kafiran quraishawa da wannan sai Allah ya ce wal fitnatu ashaddu min al qatl fitina ta fi tsanani ta mafi tsanani akan watan akan yaki menene ma'anar al fitna nan malaman da suka ce wal fitnatu ai allati hamalukum alaiha fitna da suka jefa ku akan ta fitna suke ciki akan suka jefa ku akan ta yadda suke son ku bar addinin ku ku dawo zuwa ga addinin su wasu ga ce a ana nihin da alfitna nan a shirk wal kufur ana nihin shirka wa kafirci ma'ana shirkar da suke yi da kuma kafircin da suke yi na wani bauta ba wani wanda ba Allah subhanahu wata'ala ba da kuma roƙon wanda bai tantanta a roƙa ba sai Allah subhanahu wata'ala wannan ashaddu min alqatl shine mafi tsanani watan bisa bisa abin da ya shafi watan abin da ya shafi yaƙi da za a yi al'imamu al'urtabi alaihi rahmatullahi ta'ala ke cewa ai shirkuhun billahi haɗa allansu da wani da suke yi wa kufruhun bihi da kuma kafir cewa allah da suka yi sun haɗa allah da wani ba su yi raba allah shi ne abin bauta da gaskiya sannan malik ya cewa azamu jarman shi ne mafi girman laifi wa ashaddu min alqatl alladhi ghayyaru ay ghayyarukum bihi bisa da yaƙin da suka jayo ku zuwa gare sa ma'ana shirka yaƙi shi ne mafi sauƙi a rayuwa bisa da ahada Allah subhanahu wataala da wani a wajen bota ya tabbata a hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam hadisin da al-Imam al-Bukhari ya fitar da shi cewa annabin Allah ce ijtanibu sab'a al-mubiqat ijtanibu sab'a al-mubiqat kunisanti ababe guda bakwai masu halakarwa kunisanti abubuwa guda bakwai da suke kai mutum zuwa ga halaka abu na barin da annabin Allah ya ambata sai manzon Allah ya ce ashirku billahi ko al-ishraku billahi hada Allah subhanahu wataala da wani a wajen bota ba wani laifi mafi girma a rayuwa sama da mutum ya hada Allah subhanahu wataala da wani a wajen bota duk abinda mutum zashi ne laifi akhaffu ne mai sauki ne bisa da awaye gari mutum ya zamanto yana hada Allah subhanahu wataala shirka ce daga cikin ababen da Allah subhanahu wataala ya baiwa dama wa musulmi akan su doki takobi su yaƙa idan aka hada Allah da wani a cikin bauta to Allah subhanahu wataala ya baiwa musulmin duniya dama cewa su kare addinin Allah subhanahu wataala kada su yarda su bar mushrike su rayu a doron ƙasa da shirka ne da kuma abin da ya shafi watan da kuma abin da ya shafi zina idan mutum yayin zina domin maza ake cewa la yahillu damu mar'in muslim illa bi ihda salasin bi halitta zubda jinin musulmi mutum musulmi sai da ababe guda uku aba guda uku ne kawai ke sanya a zubda jinin musulmi al-nafsu bin nafs mutum ya kashe rai duk wanda ya kashe rayuwa ko da musulmi ne za a kashe sa abu na biyu sannan kuma wasayyibu zani tsoho wanda yake ma'auraci wanda yake yayi aure ai almutazawwij annake mutun da iyali ko yayi aure kuma yaje yayin zina a musulunci haddasa gashi ne sannan kuma wal mufariqu lil jamaa wanda ya kauracewa aljamaa wanda ya kauracewa tawagar musulmi sai mutun na hudu wanda alqur'ani ne ya tabbatar da ayake sa shine wanda ya hada Allah subhanahu wataala da wani a wajen bota a cikin da Allah baya so a rayuwa ɗan uwa akwai zub da jini zub da jini babban laifi ne a rayuwa cikin watan abin da ya shafi shari'ar addinin musulunci Allah subhanahu wataala baya son zub da jini amma shirka take kawo a zub da jinin mutum Allah ya kare mu sai Allah ya kashi wannan ayar ke cewa alfitna bi ma'ana al-ibtila jarabawa jarabawa ma'ana yadda yazo a ta'awilin wannan ayar sai ke cewa hatta yarji anhu فيصير مشركا بالله من بعد إسلامه أشد عليه وأضر من أن يقتل مقيما على دينه كتكاد جمال المسلمين بإيمانه أجرب تيسا أكن يدبر الدين يداوى لغريكير الدين سنة مشين مكي سوقي برسا سنة أكشي سينا أكن الدين الله سبحانه وتعالى شيء زامن يتنفر الصلاة بأكثر من الآية mutum ya fita domin kare addinin Allah subhanahu wataala da yi shahada abu ne wanda Allah subhanahu wataala yake so gare sa bisa da ya zauna ya gana min ana bauta wani wanda ba Allah subhanahu wataala ba sai Allah ce wala tuqatiluhum inda al-masjid al-haram kada ku kuskura wala tuqatiluhum malaman nawa suka ce wannan lamu shi ne ra'ayin al'imamu tsawus da al'imamu wajen abu hanifa a ƙarshen wanda su tsayar wato hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin da al'imamu bukari ya fitar da shi hadisin abdullahi dan abbas allah ya ƙara masa yadda ya ce shugaban halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam yana cewa a ranar da ake buɗe fatu makka zala ya ce wa inna hadal balad haramahu allah yawma khalaqa as-samawati wal ard wannan gari subhanahu wataala ya gafarta musu Allah ya ce fa in tarau Allah ya ce fa in tarau idan suka kare suka suka kame game da zubda jini hukumu musulmai suka kare ai fa in wala yadinuna dinal haqqi min alladhina utul kitab hatta yu'ti jizyata an yadin wa hum sabirun Allah ya ce ku yaki wanda ba su yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala ba ba su yi imani da ranar tashin alkiyama ba sannan wala yu harrimuna ma harrama Allah ba sa harantar da abin da Allah ya haranta shan giyar cin naman alade da sauransu sannan wala ya dinuna dinal haqqi ba sa yin addini na gaskiya min alladhina utul kitab daga wanda Allah ya bai wa littafi al-yahudu wan wan nasara allati hatta yu'til jizya ko ku kashe su ko kuma su dinga ba da ni jizya su dinga ba da yanko a cikin ƙasa a matsayinsu na na na na haura garin da ba garin su ba yanzu sai da iske irin kasashen mu sai da iske arne sai ya hika jin daɗi a ƙasar mu arne sai ya hika morewa a rayuwar mu sai zaman to kare da za a bashi kai da ƙasa ba za a baka wannan ba kuma duk duk Afirka gaba ɗaya wallahi na faɗa da babban duk Afirka gaba ɗaya ba inda ya karanje zai shigo ya ji daɗi ya wala har ma ya ci wa ɗan ƙasa mutunci kamar irin Nijar babu wallahi duk Afirka gaba ɗaya babu inda ɗan ƙasaranje ɗan wata ƙasa zai shigo kuma wanda ba musulmi ba kirista ya zaka ya ci mutuncin musulmi ya walakantar da shi kuma a zauna ba wata doka su irin wannan ƙasar ta mutum Nijar Allah subhanahu wa ta'ala ya dare da shugaban nan mu shi ne malaka Allah ya tafi ilin ta hau idan suka kame daga yaƙin ku ko kuma suka musulunta da wato suka suka musulunta suka shiga musulunci suka far suka bi abinda Allah subhanahu wataala ya dora muku na farillai saboda kuma suka bar abinda suke akan na kafirci to Allah subhanahu yake cewa kuma suka bar botar gumaka sannan kuma suka dena ƙetare iyaka a kan musulmi akan musulmi fa inna Allah fa inna Allah la yuhibbul mu'tadin inna Allah ghafurur rahim ubangiji subhanahu wataala mai gafara ne mai jinkai Allah subhanahu wa ta'ala a nan ya umarce mu wasan da ni da cewa idan sun tuba idan sun tuba da irin ta hau sun tuba ko suka musulunta ko suka ba da jizya to Allah ya ce Allah subhanahu wa ta'ala ghafurur rahim ne libi irin rahamar Allah subhanahu wa ta'ala yadda Allah yake da tausayi yake son bayansa su shiga aljanna mutum ya kashe musulmi ya zubta jini amma kuma ka dawo ka tuba da kai da wanda ya shi musulunta shekara ɗari zaman matsayin kuɗe wajen Allah subhanahu wa ta'ala haka manzan Allah ya rayu da sahabbai akwai wanda sun zub da jinin musulmi a baya amma Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya gafarta musu da dawo a cikin tafiya ta ta addinin musulunci da su ba abin da yake musulunci wato tsari a rayuwa sai Allah ya ce aya ta gaba yaƙe su susuwa su kafirai kenan ba za su yaƙa kowa za a yaƙa ku musulmi ku yaƙi kafirai addamir ya udu lil kuffar wal amru lil mu'minin umarnin masu imani ne ku ya Allah yake baiwa ordikin ku tashi ku yaƙa domin addinin Allah wato ya yaɗo a ta ko ina wallahi da jihadin nan ne sahabbai da jihadin nan ne sahabbai suka tallata addinin Allah subhanahu wa ta'ala bayan rasuwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allah ɗaya ya san irin garuruwan mutafirai da aka ci da yaƙi da aka sanya su musulunci ta hanyar takobi Allah ɗaya ya san yawan su Abubakar Siddiq yayi shi ya fara manzala san yana rasuwa ababe kamar da suka fita na fara aka samu zuhurul mutanabbi'in aka samu mutanabbi'in masu iddi'a'in annabtaka suka ce su annabawa ne zamanin wa abubakar da siddiq aka samu al-murtaddin wai suka yi suka suka yi suka yi ridda suka ce su addinin ma gaba ɗaya ba su sun bar musulunci a zamanin abubakar da siddiq aka samu wasu musulmi suka ce su za su yi sallah amma zakatan ba su ma da zakati tunda manzon Allah ya mutu dukiyarsu da zarzo ba su ƙara fidda zakka dama wata yanko ce manzon Allah yake amsa gare su kuma ya mutu ba wanda za su ba ƙara baiwa dukiyarsu abubakar da siddiq ya ce wallahi sai na yaƙi aka ya fito ya jajirce sahabbai suka yi masa mitinkin kansa aka masa zama daga ciki akwai matsan khattab Allah ya kara masa yarda yace haba ba ta ga abin da muke ciki ba cikin jimalin rasuwar manzon Allah ina muka dawar ta yaki ka zauna mana abin da suka zaura a tsaya da su haka ne yace wallahi la uqatilanna man farraqa baina salati waz zakat ko man farraqa baina salati waz zakat yace na rance da Allah matakar ina numfashi a duniya zan yaki wanda duk ya raba tsakanin zakka da sallah duk wanda ya raba zakka da sallah ya ce wallahi sai na yaƙi su ya ce ba ku ci abin da manzon Allah ya ce ba ya ce Allah ya umarce ni akan in yaƙi mutane umartu an qatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah sai sun shira ba abin bauta da gaskiya sai Allah su yi sallah su ba da zakka ya ce duk wanda ya hana zakkar dukiyarsa wallahi sai na yaƙi sai ce kai bari in zai muku da a ce muku mutanen nan suna baiwa manzon Allah zakkar tsikiyar suke daura dabbobinsu da ita ake ba da zakka suka kasa ba da zakkarta da ke na rantsi da Allah sai na yanke su haka ababakar siddiq ya shirya runduna ga wayancin almutanabbi'in masu kiran annabtaka da ai annabtaka musailamatul kazzab ya ja biyu daga cikin mutane ya fito ya ce shi annabi ne duniyar musulmi ta shiga cikin rudani ba hanya ɗaya da za a haɗa kan musulmi a duniyar wannan lokacin sai ta an yaƙe wa'annan kafuran aka usai tsaye ne ke da suna a babaka da siddiq ya shirya runduna ƙarƙashin isama da kuma khalid bin walid ya ba su tuta ya ce kuje ku yaƙi wa ku yaƙi wa musulmi zab ta wani bangaren kuma ya je ya yaƙi wa'ancin mutanen su da hana zakka bayan rasuwarsa bayan ya shekara biyu kuma cikin ko Allah subhanahu wa ta'ala wa'annan mutanen suka dawo addinin Allah subhanahu wa ta'ala lokacin da komai ya daidaita ta gwamnati ta zauna daren kuma ɗan kasa bai ce laulata da zalzalar islam wa halakar musulmun wallahi ba dan kai ba a babakar musulmi da allah ya yi mana baiwar da cikin da musulunci ya ki ko da musulmi sun halaka ta wace hanya aka bi ta dole sai an yaka kuma ɗan kasa ba allah ya ƙara musu yarda ya hau karagar mulkin musulmi a yayi futuhat Tarabulus shi ya buɗa ta, Iskandariya shi ya buɗa ta, shi ya buɗa Sham da Yaman duk shi ya buɗa su. ya je aka yi yaƙa ko ku musulunta ko ku mu kashe haka kai suka musulunta ina ba da mabarita yanzu to me ya halitta a wannan zamanin a da ta kwabi ko kin da ji a yaƙi almai gaba da sun tafi akan cewa abin da yake a yanzu shine karantar da mutane addini mun annabi ga cewa marra aminkum munkaran falyughayyiru bi yadihi fa in lam yastati fa bi lisanihi fa in lam yastati fa bi qalbihi wa dhalika ad'afu al-iman ba jihadin da yake yanzu jihadun nafsi اذكري فاستفرقك عليكم أنفسكم لا يدركم من ضل إذا اهتديتم يبقى بين كيك تري ذوقك الله سبحانه وتعالى ينظر لقد دسمون مسلمين mutanen da ba su iya karanta fatiha ba sun fito su kai hari suna Allahu akbar suna kashe musulmi abin musulmi ba Allah ya ce a kashe Allah ya ba da umarni a kashe wanda ba ba musulmi ba ne zub da jinin musulmi haramun ne bal subhanahu wataala ya haranta watan zub da jinin musulmi Allah subhanahu wataala ya ta damu Allah ce wa qatiluhum ku yaƙe su hatta la takuna fitna har kad awaye gari watan fitina ta zamanto a cikin doron ƙasa ne fitina a wannan ayar a suka ce alfitna wato ana yin abin da ya shafi eh abin da ya shafi shirka da kafirci wato domin jarabawa ce shirka fitina ce kafirci fitina ce mutum ya waye gari yana bauta wani wanda ba Allah ba wata sa kai wannan abin ne ba wata fitina a duniya mafi girman hadari a rayuwa kamar a waye gari mutum na bauta wani wanda ba Allah subhanahu wa ta'ala ba Allah ce wa qatiluhum hatta la takuna fitna a ƙarshen wannan ayar wanda suka ce wa qatiluhum Allah subhanahu wa ta'ala yayi umarni bil qital li kulli mushrik fi kulli mawdi Allah yayi umarni a yaƙi dukkanin mushrika kuma a kowane wuri wannan kaga ra'ayin wai suka ce waccan ayar watan nasika ce Allah ya shaye hukunci ta ko ko suka ce a'a ai ku yaƙe su ku yaƙe wa'ancan mushrikai قاتلوا هؤلاء الذين قال الله فيهم فإن قاتلوكم فاقتلوهم معنى الله yana nihin kada ku ku soma yaki sai in sai in an soma sai an an tabo ku kada ku ku fara tsangwamar kafirai sai in sune suka tsangwame ku wanda kauli mafi rinjaye in ji malaman tafsiri shine watan kaulin farko cewa watan قاتل أمر الله أمر الله القتال لكل أمر الله القتال Allah ya umarni a yaƙi kowane mashirki a cikin kowane waje a duk inda mashirki ya taɓo ka kafin ya taɓo ka to Allah subhanahu wa ta'ala ya ba da damar da a yaƙi sa Allah subhanahu sai ke cewa fa inin ta hauko idan suka suka eh suka suka hanu suka tuba anil kufri akan akan kafirci suka daina yakar musulmi kuma mu san cewa wallahi azim mushrikai da kafirai ba za su gushe ba suna yakar musulmi ila yawmin qiyamah kullum burin su shine su ga sun tabbatar da kafirci a duniya yau ka jiji musulmi sun yi kwance da kaya yadda zagon kwasa ake ce musu an juyi tunanin musulmi ba ɗaya an sanya musulmi rarrabuwar kanu ana haɗa kun faɗa da junanku ana sanya kuna kashe ɗan uwanku ana sanya kuna kashe musulmi ana sanya an ba ku makamin ne ba don komi ba sai don a ga duniyar musulmi da musulmi suna cikin haɗari wannan abin shiryayen abu ne duk wanda ke sauran labaru yake kallon siyasar duniyar yanzu ya san irin abin da ke faruwa a ƙasashen musulmi a wannan zamani makirci da cikin makirci zuwa makirci da gudawa su ne ke kulle-kulle domin su ga sun hana musulmi shakat sun hana musulmi su bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala libi irin abin da ya faru a ƙasar a ƙasar Mali a sati satin nan sati biyu da suka wuce irin irin ‘yan ta'adda da suka kai hari da kuma da sojin mali suka kai suka kai wa ‘yan ta'adda hari aka gano cewa ce akwai hannun waton makiya Allah a cikin wannan al'amari har mali ta ɗauki aniyar kai faransa a kotun kore ta duniya cewa za ta shari'a da ita ba san kuna sauran labaru ba wannan abin ya faru sai da kullum burinsu ya za su yi su haɗa ku faɗa da wannan ne satin da ya gabata na bai cewa yau ƙungiyoyin addini a ƙasar Nijar sun fi ƙungiyoyin siyasa yawa. Ƙungiyar addini, ƙungiyar addini sun fi ƙungiyoyin siyasa yawa. Kuma kowane famar da yake da fafutuka ya zai development ƙungiyarsa ba fa me zai kawo ci gaba wa addinin Allah ba. Saɓanin sahabbai, Ridwanullahi alaihim, ƙoƙarinsu ya za a yi addinin Allah ya isa har sahabban annabi su kamar duniya wallahi ba sa da kira an dai samu khawarij da mu'tazila sun bar su rabu su wannan firqa ne su kai cikin musulmi amma kan musulmi a haɗe ba irin makirci da yahudawa ba su yi ba domin a haɗa musulmi faɗa lokacin da manzon Allah ya rasu har sun shirya cewa musulmi mutanen maka su koma garin maka arama su samu su sa jagoransu mutanen madina su zo na garin madina su sanya jagoransu amma da ikon Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ya daurar da hankalin musulmi suka zama dokin tsayar madorin su daya da wannan muke kira ba ɗan uwa masu tarin albarka wallahi musan ba abin da ya kai haɗin kai daɗi ba abin da ya kai haɗin kai daɗi a rayuwa ku zauna inna hadhihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fa'budun haka Allah ce al'umma da kuke baban mu daya uwan mu daya addinin mu daya annabi mu daya alƙiblan mu daya ubangiji sai muke bauta ko dukkanin mai muka mutu wuri da ake sanya shi ne kamari ko dukkanin mun yi imani cewa idan muka tashi idan muka tashi kiyama ta tashi kuma wallahi akwai hisabi akwai mizani akwai sirati kuma akwai aljanna akwai wuta dan Allah in dai da gaske muke musulmi muke to miye da gaba muke in dai dan Allah muke addinin nan miye zai kawo kana kyamar dan uwanka musulmi in dai dan Allah muke muke yin wannan abun ni zai hana aran matan kana kungiya kaza ina kungiya kaza ka shirya wa'azi ba zan je ba inda Allah yake wa amma yau sharrin turawa ya kai ta kai ta ta kawo cewa musulmi da musulmi daga wannan musulmi ne yana ikirarin sunna yake wannan yana ikirarin sunna yake amma a zo ana wa'azi sai ya koma yana zagin masu wa'azi sai ai kungiya kaza ce ai kaza ne ai kaza suke ai kaza suke wannan abin da ya fi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya hana mu jiyar da ke yana tsegumi ne ba abin da ba a sanya ka ba sai sa wallahi da salafu salim sun yi irin abin da muka yi tare da Allah da duka ne mai Allah ɗaya sai inda ka tsara rayuwa da har yanzu ba a daina tsarma wani ba da har yanzu ba a daina bori ba da har yanzu ba a daina guru da laya ba da har yanzu wasu kan Allah ɗaya sai inda suke salafu salim sun dage kware da gaske wajen su da sun tabbatar da an samu haɗin kai a cikin al'ummar musulmi da Allah kira ya ce alaikum bil jama'a fa inna yada Allah ma'al jama'a na hore ku da zama a cikin jama'a na hore ku ku zama ko tsintsiya ba da daya da domin taimakon Allah yana tare da yana tare da jama'a taimakon Allah yana tare da jama'a taimakon Allah yana tare da jama'a dan uwa mu hakuri ni hakuri kuma wallahi duk abin da ke kawo rarrabuwar kanu daga kungiyoyin addini sun yawa bana abu guda uku ne kawai abu guda uku ne zuwa abu biyu zuwa uku abu na farin son shugabanci son shugabanci na halakar da mutum kaga son shugabanci na daga cikin abin da ya taimaka aka samu yawaitar firar na addini a ƙasar nan kowa so yake a ce shi ne shugaban ƙungiya kaza kai ne shi shugaba kaza kai ne shugaba kaza Allah bai tsora ma kowa ba sai ya shugabanci Allah bai tsora ma kowa ba sai ya shugabanci kuma shugabancin na wanda mutane suke tafa fuska kana ganin wai ƙungiyar addini ce ko ƙungiyar kaza ce ta rantse maka da Allah billahi la ilaha illallah da za a ce maka an sanya ga shugaban masu buga fiye wata a ƙasar nan wallahi al'azim idan ka je kiyawa sai Allah ya tambaye ka akan wa'in su ke ƙarshen wani ka shiga bane balantana ƙungiyar addini su kutu ta har har yanzu ƙasar nan fa akwai inda ba su iya sallah ba har yanzu ƙasar nan akwai wanda ba su iya wankan jaraba ba har yanzu ƙasar nan akwai wanda sai da ake bauta wa alƙawas ake kowa ba har yanzu ƙasar nan wasu ba sai da ake sigar aure ba har yanzu ƙasar nan ba sai da ake magawa wanka ba har yanzu a ƙasar nan wasu ba su san yadda ake wa manzo Allah salati ba har yanzu kasar nan wasu wasu sanye da ake wato ake addu'a bayan an yi an gudu nuna mamaci ba har yau kasar nan wanda ba su san me yake cewa musulunci ba a wannan lokacin ne ba muke da cin kanmu wannan ya ya ya ya kadibi Allah ya ji kansu malam Umar Sani tambari Allah ya gafarta masa gaban farko na kungiyar addini garin nan wallahi malam ya iya kokarin sa wallahi azin lokacin da malam Sani yake jagora a kasar a garin nan akwai wasu kungiyoyi na sauran amma wallahi ba ka tafiya duk inda za a wa'azi malam zai sa a yi shela a gaya wa kowa kuma fita da kowa a ce a yi wa'azi a karantar malam bai taba damuwa da sai ya yi wa'azi ba malam bai taba damuwa sai ya hau bari ba bukatar da shi ne al'umma ta zama madaurin tsaya amma tun da aka ce malam umar sani tambari ya bar duniyar nan tun wannan lokacin har yanzu ta bar zona lafiya ba da ba tsakanin malamai sai abin da ya ci gaba sai abin da ya ci gaba bai kafin a zo kan yan siyasa ba wanda masu kiran kansu kuma sun kira littafin Allah ne ba masu cewa su ne a halillahi wa khasatihi su ne masoya Allah su ke irin wannan aƙidun ina wa'azi tana wa'azi tana wa'azi ban zuwa dalili ba kungiyar wa bace in daga gajiya da mutum zaka je wajen wa'azi zan soke ki ba zan faɗi alkhairi ba hali annabi Muhammad ya karanta da mu man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut duk wanda ya imani da Allah da tashi a kiyama in zai faɗi magana ya faɗi alkhairi ko ya shi haka muka ta rayuwa ababen sai ƙara gado su ji Allah ya kama su da al'amari ji ƙungiyoyi da rika sai dai kawai a ci Allah ya kasa da al'amari gashi kuma siyasa ta shigo har yau ita ma ta kawo ta taimaka kaka wajen rarraba kawo wannan al'umma wannan na faci kaza wannan na faci kaza kuma ba wanda ake turo ba wanda wata yake mutuwa a kuma su koyi shiga ba da ta ba wanda ake turo mu shi ba amma sai ka ga wai dan dai kana farki kaza ina farki kaza sai in dinga ga ya maka madandanu na zalunci ina fadar a shar'a kanka in zage ka in cutunci ka yi maka ƙarya yi maka azabi la ilaha illallah har ma wasu fa saboda dalilin siyasa wallahi akwai wanda ba sa sallah a baya wasu malamai saboda malam wani dan farci kaza ne ko ban farci shi ba zai sallah baya da shi iya kuma abin da yake shigo mana kwanan nan har yau wanda musibar ce wanda sati da nayi bayani akan ta arin barikan na juma'a cewa musibu da kuma kokarin raba hadin raba kan ɗan uwa in kasuwa da ake ta kokarin ayi ƙoƙarin raba kawunan ɗan uwa da ake kai abin da nake so ɗan uwa su gane shi ba za mu gane muhimmancin haɗin kai ba wallahi sai in mun shiga Allah ya tsare mu Allah ya tsare mu yanzu ka dubi Najeriya abin tausayi ka dubi Najeriya abin tausayi duk ne kawo su wannan shi daga cikin abin da ya kawo arewa matsala wannan shi ne akwai rashin haɗin kai yau da ɗan arewa za su haɗa kawunansu su zama to tsintsiya maɗorin ki ɗaya su ne da Allah cikin su sa Allah cikin al'amarin su ne da arewa gaba wallahi za su samu soyi sai ke matsalolin su na rayuwa Allah subhanahu wa ta'ala ya fi da mu to Allah yake cewa bai in ta hau fala udwana illa Allah zalimin idan suka kame game da abin da ya shafi yakar ku suka kame game da yakar ku masu imani Allah ce fala uwani inda ala zalimin babu nuna adawa babu sauran dawasan da sauran kiyayya sai akan wanda yake azzalimi ce duk wanda yake mushriki menene azzalimi ne ko duk mushriki azzalimi ne inna shirka la zulmun azim shirka zalunci ne mai girman gaske Allah subhanahu wa ta'ala muke roƙo ya muna tsari da shirka da kuma ma'abotanta Allah ya kare mu da sharrin masu sharri da iya mana abin da ba ma iya wa kawo mu abin da muka fara idan muka gaskiya Allah ya ba mu ladasa kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta muna muna ta wasu da sunan Allah subhanahu wa ta'ala al-hayyu al-qayyum bukatun mu na alheri Allah ya biya muna duk wata bukata Allah ya biya masa mara lafiya Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su lafiya masu lafiya Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon ko ta masa lafiya da ya ba mu muna addu'a wani gano wannan masallacin malam ibrahim abdulkarim allah ya kara wa malam lafiya da ikhlasi da imani allah ya tsaye mana su allah ya kara wa rayuwa albarka yan kasuwa su ke taimaka mana cikin harkar tafiyar da a wannan allah su wata ya taimaka musu a kasuwancin su duk wanda ke ta gudunmuwa a rayuwa cikin wannan addini allah ya taimaka masa wanda kuma baya yi allah su wata ya tilasta ya barbatar da sanya masa yi a cikin zuciyarsa ya rahmatin yin nasi wasu a cikin nashe'in akwai yan uwa cikin abubuwa bai kwari da gaske wanda ba abin da za mu ce musu mu ce Allah subhanahu wataala ya saka ta musu alheri kuma da wata sabon rikoda muka fara karatu ta a wannan sati bari wasu ɗan uwa ne su kai kai wajen tabbatar da wannan alherin muna roƙon Allah subhanahu wataala mutum ya masanya musu masanya da mu da su a cikin ce mu kuma mu subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh